الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال إن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شعمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هناك رأي.
صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمهم في السماء an situ rahimakum Allah Mm.
babu man labisa jubbatan babu wanda ya sa jubba dayyikatan wasi kuntatacciya em dayyikatan kummaini kuntatacciyan wato hannu wato ta ta ta, ta kuntace ba ta da fadi bis safar a halin tafiya حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الدعاء قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال آه، المغيرة بن شعبة يجي إن لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا تفي لحاجته دم بيان بكاتسا ثم أقبل سنة سيقباته زي تفن فلكي فتلك فتلك أيته سينا حدد شي بماء دروا ma'ana sai na tafi masa don in bashi ruwa eh fatawadda sai na bashi ruwan na na haɗu da shi da ruwa na bashi fatawadda sai ka bayi alwala ko alaihi jubbatun yana saye da jubba shami shamiyatu wato wato wacce yake saka sham kamar mara sai kuskuren baki wasan shaka ya shaka ruwa waga sala wajen hawo ya wanke fuskarsa fasa haɓa ya huruju ya dehi sai wato ya haɗu wato yana son ya fitar da hannayensa daga hannun rigar to sai kuma bagana su hannayen da su zama bayi ka ta yin tuna guda biyu ya kasa cire hannayen nasa ba a kharaje dai sai fitar da hannayensa min ta da jubar daga karkashin wato jubar can ƙasa eh faga salahu ma sai wanke su kuma sahabi rasi ya shafi kansa wa ala khufaihi kuma ya shafi wato kofofinsa guda biyu مم. باب جبة الصوف في الغزو حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن آمر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة في سفر فقال أما أك ماء قلت نعم فنزل على راحلته فمشى حتى توارى أني في سواد الليل ثم جاء فأفرجت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما babu jubbaci ko kuma babu lubsul jubbaci eh, jubbatin sufi fil gazi babu sa jubba ta sufi a halin tafiya a halin yaki حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وأن عبد عن أورة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه wato Urwatu bin Mughirah ya karɓo daga babansa radiyallahu anhu Allah Allah ya ji shi babansa kala ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam za ta lailatun a wani dare fi safarin a halin tafiya fa qala sai manzo Allah ya ce da ni a ma aka ma'un akwai ruwa tare da kai qultu yace sai yace na'am yace sai nace na'am akwai wannan zala sai ya sauka an rahilati daga kan taguwarsa fa masha mazala ne sai ya tafi hatta tawara har da ya je ya buya anni ga birana ya ba zan gan shi ba fi sawadin laila a cikin duhun dare suma ja'a sannan sai ya dawo fa afragtu alaihi idawata sai na zuba masa ruwan daga wato idawa dawa buta ko kuma tandawara baka sala wato buta da wato zuba masa daga butar baka sala shikenan sai ya wanke wato wata hu fuskarsa wa yadayhi da hannayensa wa alaihi jubbatun wato yana saye da jubba min sufin ta sufi ta sufi falam yastati yuhurja zira'ihi bai samu iko bai iya fito da wato hannayensa ba min har daga jubbar hatta akhrajahuma har sai dai da ya fitar da su min asfalil jubbata a karkashin jubbar ya ya fito da hannun ta ƙasa baka sala zira'ihi sai ya wanke hannayensa suma masa bi ra'sihi zai shafi kansa summa ahawaitu sannan sai wato na ga- na karkata li'anzi a kufaihi ma'ana na sunkuya don in cire masa wato kufofinsa na kafasa guda biyu faƙala sai ya ce da ni da'ahuma ba su kaka cire fa inni adkhaltu ma tahiratayn ni na sanya su tsarkaka guda biyu fa masaha alaihi ma sai ya shafa a kansu مم. باب القباء وفروج حرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يؤل مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال ربيع مخرمة
babul qaba'i babun qaba'i wa furuji haririn da furuji haririn shi kuma furuji haririn wa huwa al-qaba'u shine qaba'u eh kamar yadda masu tafsiri suke cewa wato masu shehi suke cewa shi wato wato furuji hariri dinnan ko kuma shi qaba'u wato tufa ce wato wacce hannunta a kuntace yake eh eh, kuma wato tsakiyarta wato an tsaga tsakiyarta daga baya eh to shine ake ce masa qaba'u shi kuma furuji haririn shine wato ita ma ka- duk abu ɗaya ne da huwal qaba'u da qaba'u da furuji haririn da duk ɗaya ne ma'ana furuji haririn yace wa huwal qaba'u kamar shine fassarar qaba'u din wato riga ce ta alhari da ake tsaga ta ko kuma ta sufi ko yuqalu ana cewa huwa allazi lahu shaqqun shine wato tufa da take da tsaga min halki a bayansa حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن أبي عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال مسور بن مخرمة يشي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية وقال الله صلى الله عليه وسلم يا رب وإنما تكتب بينا أقبية ولم يؤد مخرمة شيئا ببا مخرمة ولا أبدا أبن دي ربا فقال مخرمة سي مخرمة يشي لا ɗansa kai ya bunayya ya kai ƙaramin ɗana in ɗilik mina iyar tafi da mu mu tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan na sai shi fan ɗalak sai na tafi abu tare da shi fa qala sai shi maharamatu ce udkhul shiga fad'uhu li ka kira mun shi qala shi fa da'utu sai da shiga na kira masa manzo Allah fa نعم kharaja sai ya fito ilai zuwa gare shi wa alaihi kaba'un yana sayar da wannan rigar eh min ha'at daga cikin wa'anda aka kawo din fa qala sai manzo Allah ya ce da shi khaba'atu haza laka ai wannan boye ta tunkan maye magana sai shi wannan ai boye ta ne dan saboda kai ga taka nan qala shi fa nazartu sai ne kallo ilai zuwa gare shi fa qala sai manzo Allah ya ce radiya makramatu ai makramatu ya yarda da abin da aka yi الله أكبر. مم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى به ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث قال وقال غيره فروج حرير
حدثنا ابو تيميه بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الم- عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عقبه بن عامر الله يرضى شيء انه cewa shi dai kala yace hudiyar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam furuj hariran an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadiyar wannan wato tufa ta wato furuji na hariri walla bisa sai ya sa shi ya daura sun masallafi sai sallah yana cikin wannan tufar sun man sarrafa bayan ya gama sallah sai ya juya ya tafi fana za'ahu sai ya cire shi na tsan cirewa shadidan wato mai tsanani ya maza maza ya ya fuffuzge shi daga cikinsa kalkarihi lahu kamar mai ƙi lahu gare shi sun maƙala sai sai maza Allah ya ce layan bugi haza lil mutaqina wannan tufa bai kamata wato ta zama wato tana masu tsoron Allah su sa ta ba نعم ta ba hu abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf ya mutaba wannan hadisin daga laisu wa kala gairu wani sai ce furuju haririn Eh, Mm.
wa'ansu sun ce furujun haririn wasu kuma ce furuju haririn مم.
Eh, باب البرانيسي وقال لي مسدد حدثنا مؤتمر سمعت أبي قال رأيت على أنس برموسا أسفر من هز حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا الأمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورث Mm. babu albaranis babu albaranis albaranis hula hula ta ce birninsu نعم mai huluna shine jam'in su ne amma kalmar wato musta'araba ce ba arabiya ba ce musta'araba ce وقال وقال لي مسدد مسدد حدثنا مؤتمر سمعت ابي قال رايت على رايت على انس برنسا ya ce na ji babana mutumin ya ce na ji babana ya ce ya ga ali wato ya ga a kan wato ra'aitu ala anasin burnisan na ga anas wato ya sa wato wannan hula asfara mai yar alimin hazzin wato ta hazzi hazzi wato wani nau'i ne na alhariri نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا cewa wani mutum قال ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ma yalbasul muhrimu me me harama da haji ko da umra me zai iya sawa eh min siyab daga tufa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la talbasul qumusa in dai kun yi harama da umra ko da haji to kakku sa riguna walal ama'ima wala rauna wala sarawilati wala wanduna wala baranisa wala huluna wala hifafa wala khuffofi illa ahadun sai dai ɗayan ku wanda la yajidu na alayhi bai samu takalma ba guda biyu na kafafuwansa to falyasbal falyalbas khuffaini za a iya sa khuffofi guda biyu amma ban ya sa wal yaqda'huma asfala min al-ka'baini ya yanke kasan su wato kasa da wato idan sawunsa sai ya yanke eh wala talbasu min as-siyab shay'an masahu za'faran ka ku sanya wani abu daga tufar da wato mara wato turaren za'faran ya taba shi wala warasu wala waras waras shi ma nau'i ne na wani itace da ake turare da shi eh mai kanshi
باب السراويل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجدن عليني فليلبس خفين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن دافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القميص والسراويل والأمائم والبرانيس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورث
babu sarawil babu wato wanduna sannan abu aimin maimaci takrari ne
Yeah, sai hadisi right. نعم na gaba. sai hadisi na gaba باب الأمائم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سميت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس لا يلبس المهرم القميص ولا الأم- ولا الإمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجدن عليني فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين باب التقنؤ وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه إصابة تسماء وقال أنس أصاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برج حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت قال نعم فهبط أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته وعلى فراهلتين كانتا عنده ورق السم ورق ورق السمر أربعة أشهر قال أروة قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نهر الزهيلة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا مقنعا في ساعة لم يكن ياتينا بها قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج قال الصهبة بأبي أنت يا رسول الله قال نعم قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إذا راحلتي هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت فح- فحجز- فحجزناهما أخص الهج- أخص الهجا- أحد الجهاز وبأنا لهما سفرة من خلاب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نا- من نطاق من نطاقها فأوقعت به الهراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق ثم لهق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث به ثلاث ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لكن سقيف ويرحل من عندهما سهرا ويسبه مع قريش بمكة كبائت ولا يسمع أمرا يكادان به إلا وآه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخ- حين يختلط الظلام ويرأى عليهما آمر بن فهيرة مولى أبي بكر منهة من غنم ويريههما عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ويبيتان في رسلهما حتى ينطلق بها آمر بن فهيرة بجلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث
babu ta tsanuni babu wato ya riba mutum ya irin wato ya rufe kansa a fuskarsa wato shi ne ta kannu iya zama wato banda idansa zai ba abin da ake gani ya zama mutu kanne zalim na abbas abdullahi na abbas ya ce har da nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa alaihi isabatun dasma'a akwai naɗi wato a kansa dasma'a wanda yake wato baki eh bakin wasu sun ce lauyi ne launin abin baki ne abin da wasu kuma malamai suka ce a'a ai saboda wato dadewa wato a gurin yayi datti ne har yayi baki wa qala anas mala anas yace asaba nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ra'si hashiyata burjin Allah sallallahu alaihi wasallam ya da- ya rada a kansa hashiyata burjin wato hashiya wato wani tufa ne wanda ake masa zane na burdu ko kiran yaman wato a saka kai yaman Rasulullah Ibrahim bin Musa abar na shi mun amma amarin an zuri an urata an Aisha radiyallahu anha nana aisha wato an ƙoroto ya karɓo daga nana aisha allah da ta ƙala ta ce hajara nasu wasu mutane sun hijira wasu sahabbai ilal habasha ta zuwa ga habasha minal musulmi ne daga cikin musulmai wata jahaza abubakar sai sai na abubakar shi ma sai ya shiri muhajiran yana nufin zai shi hijira ita shi ma habasha faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi shi ala rislika kayi sannu sannu fa'in ni hakika dai ni arzu ina kauna an yi uzana li ni ma a yi min izini ne hijira eh to an ka tafi to ka gani ka bani ni kaɗai kenan Allah wani wanda suka yi gaba ka kyale su yi gaba amma kai ai kana tare da ni eh fa qala abubakar Allah.
sai sai na abubakar yace da manzo Allah aw tarjuhu shin kana kaunar wannan izinin kana jin za a yi maka wannan izinin Allah.
bi abi anta wato uba na fansa gare ka ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce shi na'am eh, ai haka ne ina jin za a yi min izini ni ma zan hijira to ba fa sa Abubakar nafsuhu sai sai na Abubakar ya tsara kansa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam li suhbatihi dan wato ya zama wato abokin rikiyan manzo Allah eh wa alafa rahilataini sai ya turke wato tagonni guda biyu kana inda sun kasance a wajensa to da ya turke su sai ya zama yana ba su warakar samuri wato ganyen wato doshe wato ganyen wato itaciyar doshe ya rika basu ya rika musu tattaka da wannan wato yana basu wato abin da suke ci don su yi ƙarfi su yi kiba sai ya tsare su yana basu wato wato wannan wato ganyen doshe wato arba'ata ashhurin wato wata hudu ya cirke wannan wato ragonin qala urut qala urut yace qala ta aisha to na aisha tace fa baina na hanu tsakanin nan mu julusun muna zaune bi baitina a gidanmu fi na harin zakirati a tsakiyar garjin rana ƙala ƙa'ilun wani mai magana sai ya ce ya faɗa da abubakar ga abubakar ya ce ha za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan mai don wannan manzara sallallahu alaihi wasallam ne hukubilan gashi nan yana gabato mu ya gabato mutakanni'an ya rufe kansa fi sa'acin gashi ya zo a wata sa'a ne ya mai kunyaci na biya bai kasance da yana zuwa ma- yana zuwa wajen mu a irin wannan lokacin ba ya zo lokacin da ba mu saba ganinsa ba. Allah Abubakar, sai sai na Abubakar ya ce, A, hidan laka abi wa ummi, uwata da ubana fansa gare ka ya Rasulallah. Wallahi in ja abihi in dinnan nafiya ce, eh ba ba in wato nasi ba ba nafiya ce. ma'ana in ja bihi bi hadhihi sa'ata illa li amrin bi ma'ana ma ja bihi ba abin da ya zo da shi fi hazi sa'ata a wannan lokaci illa li amrin sai dai saboda wani lamari muhimmi dan bai saba zuwa a irin wannan lokaci ba tun da kaga ya zo a wannan lokaci to akwai wani abu muhimmi wato da ya kawo shi to fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karaso gidan sai na abubakar fasta azana sai ya nemi izinin zai shigo to kun ga nan wani darasi ne eh don kusancinka da mutum ba ka zo kawai ka shiga gidansa ba izini ba dubi tsakanin sayyidina abubakar da manzo Allah dubi manzo Allah matsayinsa eh annabi wa aula bil mu'minin min anfusihim ko manzo Allah ya fi kowa kuma gidanka ma manzo Allah ya fi ka cancanta da shi amma da yazo gidan sayyidina abubakar sai ya ce ai masa izo yana neman izini ya masa izini ya shiga wata da tare a lokacin ma iyalinsa tana ciki saboda lokacin an ɗaura aurensa da nana Aisha kuma tana gidan amma maza Allah bai shiga ba sai fasta asad sai ya nemi izinin a yi masa izini eh fa azina lahu sai Abubakar ya masa izini ya ce shiga fa da khala sai ya shiga fa qala sai ya ce hina da hala yanda ya shiga sai faɗa li Abubakar ga Abubakar ya ce akhrij man indaka ka fitar da duk wanda yake nan cikin gidan nan ka fitar da shi ni da kai za mu magana kawai qala sai sai na Abubakar ya ce ah inna ma hum ahluka bi abi anta ai iyalanka ne uwa ubana fa sa gare ka ya rasulullahi ya manzo Allah ai duk wanda yake gidan nan iyalanka ne su ne kadai a nan eh ala sai manzo Allah ya ce na'am to haka ne ala sai ya ce ala sai ya ce fa inni qad uzina li hakika dai ni an izini gare ni fil huruji cikin fita ne hijira amma amma amma amma izini ne hijira ƙara sai sai na baka yace da shi fasuhbata eh abokan ta fasuhbatu abu ruku ayi go eh suhbatu eh eh to eh suhbatu ruku ayi go na saba to ruku ayi go yace fasuhbata ko kuma fasuhbatu in fasuhbatu in yace asuhbata to akwai fi'ili boyayye eh in kuma yace suhbatu to kaga abai a wato magana sai ya fare ta istinafi mm dibin ya kawo eh di ya kawo yin ko yawa ya je kowace za ta ɗauka nan sai ya ce to abokantaka ko kuma nan sabace na na na lizinci wato abokantakarka ya rasu da layi sai abi dan abu she ka mai tafiyan nan bi abi anta uwa uba na fansa gare ka wa ummi da uwa ta ya rasu da layi maza Allah kala sai maza Allah ya ce na'am wannan ya yarda na haka ne lamarin kala sai sai na abokan ce da maza Allah fa kus bi abi anta ya rasu da layi hidalahi da tayin hatayin eh ka karbi ubana ubana fansa gare ka ya manzo Allah ka dauki ɗayan tagonin nan nawa guda biyu da na tirke nake musu wato nake wato nake musu na tirke su nake kiwon su ka dauki ɗaya ni da ɗaya qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai nabi sallallahu alaihi wasallam ce bis samani zan karba da kuɗi amma eh, saboda hijirarsa ta cika bai bai zai karba bai biya ba saboda haka ya karba ya biya amma maza Allah ce bisa mani biya zan yi zan yi mata a hijira ta cika alat sai na na aisha ta ce fajar hazna huma sai muka yi musu shiri a hassar jihazi wato mafi wato kwatsaitarwa ko kuma mafi tsananin wato tattali wato muka yi musu shirin tafiya ma'ana muka shirya musu guzuri wada'ana lahuma sufuratan mun sanya musu sufuratan suhura abinci ne na larabawa da ake za a yi tafiya ana daka su wato gero a daka shi ya bushe a samu dabino a ajiye a cima a daka to da zaran an ji yunwa aka yi aka watsa a ruwa sai abinci ya tashi to yawanci suna ce masa sufura yace nana aisha ta ce sai muka sanya musu sufura a cikin burgami to burgami shine jaka to da aka sa kayan abincin a cikin burgami sai zama ba abin ɗaure bakin burgamu kaga in aka ɗauka ba a rufe bakin ba zubewa zai yi shi kenan faɗaɗa asma'u bintu abubakarin ƙidatan min ne ɗaki ha sai nana asma'u ita ce yin nana aisha ya sayi na abubakar ci amma ta girma nana aisha ya ce sai ta yanko mayafinta sai ta raba mayafinta gida biyu ta tsaga shi fa'auka adbihil jiraba sai ta kulle bakin wato wannan burgamu wannan jakar abincin da ta raba mayafin da ta raba shi gida biyu sai ta ɗaure bi sai ta ɗaure bakin jakar abincin eh wani zalika saboda haka kanar ta kasance tusan ma ana ambatanta da za ta ni ɗaki wata ruwaya kuma za ta ni ɗakaini eh asma'u za ta ni ɗakaini ko asma'u za ta ni ɗaki ma abuciyar wato yankin wato wato mayafi sun malahika nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar bigari sai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai suka je har suka shiga kogo fi jabalin a wani dutse yuqalu lahu saurun ana ce dutsen dutsen sauro kuma kusa fi salasa layalin sai manzala ya zauna a cikinsa salasa layalin kwana uku to kun ga a nan za mu ga wani abu na balaga eh kaga ai ai ba manzala ba shi kaɗai suka tafi suka shiga kokon ba shi da abubakar suka tafi amma da aka tashi a hadisin sai aka ce fama kasa ko ko fama kusa fihi salasa layalin kaga hadisin sai zama mufradi eh mufradi ba ba ce fama kusa ba eh fama kusa ba sai suka ce fama kusa fi salasa layalin sai wato sai ya zauna a cikin wannan kogin wato salasa layalin kwana uku saboda abin da ya sa a wato tafiyar mutum biyu ce amma tafiyar tawaye ta manzala ce to saboda haka idan aka ambace shi an ambaci kowa ba za kuma a faɗi wani ba eh kamar misali yanzu aka zo sarki yana zaune da hakimai in ka gaida sarki za ka gaida hakimi za ka gaida hakimi ba in ka gaida sarki ka gaida duk wani hakimi ba sai ka kalle su ba ma to saboda haka tunda shi ne wato wato wanda abin da ake targetin shi manzo Allah to saboda haka shi za a yi za a yi magana a kansa kuma a bisa ka'idar larabci kuma da mai mulha yana cewa wahidul fil ma al jama'a ko ka kaɗai ta fili tare da jami'i duk da wasu malamai suka ce banda tasniya amma sun ce ai tasniya ma ai daga mutum biyu ma ai akwai larabawa da suka ce wato sun ma ita su a gurin su ma jami'i ne eh tunda akwai rigimar larabawa don kana kana kana karancen karancen littattafan nahu za ka ta ganin irin wannan wannan rigimar ga ta kala kala to ya bi tu inda huma abdullahi bin abubakar abdullahi dan sai na abubakar shine ke kwana a wajen su wa hu gulamun shi na karamin yaro shafin saurayi laƙinu mai fahimta wato yana da kaifin fahimta saƙihun wanda yake haziki to fayar halu imin indihima sai ya mareta daga wajen su saharar lokacin sahur tsakar dare yake baro su fayu su bihu bi fayu su bihu fi ba kurai sai waye gari da haka kurai shawa bi makata a maka ka ba ita kamar anan ya kwana wala yamsma'u amran ba zai ji wani lamari ba yukadani bihi da ake wayi musu wato shirinsa ake shirya musu makirci da shi illa wa ahu sai ya kiyaye shi hatta ya ce huma ya zo musu bi khabar zalika da labarin abin da ake kulla musu na kulle kulle hina ya khtalatu salamu yayin da duhun dare ya cuɗan ya mana dare ya dare sai su mamu sai tawo a hankali sai zo ya same su a kogon a kogon sauro sai ce to fa an shirya kaza an shirya kaza an shirya kaza wato kamar dai leken asiri dai wayar alaihi ma amir bin buhairata bola abubakar min hatan sai kuma shi amir dan buhairata wato wato yaron sayyidina abubakar shine yake wato yake musu kiwon wannan wato taguwa don ganin min daga cikin dabbobinsa fayurihu ha alaihi ma shike nan sai ya kawo ta ya sa ya tatso musu nono daga cikin wannan taguwar wato hina tasabu sa'a tasabu sa'atun min al-isha'i yayin da sa'a ta yi nisa daga isha ma'ana da daddare sai zo ya tatsa musu abin da za su sha a wani dama sai na baka ya bashi ya gaya musu kullum ya zo ya samu musu abin da za su ci to idan hanya ta yanke kowa ba mutane dare ya yi to sai ya zo kuma sai ya tatso musu abin da za su sha sai ya ba su su sha shi kenan kuma sai ya siki dabbobin baya bi tani sai su kwana fi ruslihima wato a wajen wato a wannan wurin nasu hatta yanzu biha amir bin fuhairata har sai dai amir bin fuhairata ya kirawo dabbobin nasa akwai wato yanzu akwai irin sauti da masu kiwon dabbobi suke yi duk dabbobin ka sai sun san kai kai kira duk inda suke sai su so same ka eh biga lasin a jijjifi wa yaf'alu zalika sai yana yaf'alu zalika yana aikata zalika wannan kullu da yasa a kowane dare min tilka layali salasi wato wancan ka da ranar guda uku to kun ji abin da wato aka yi wato a nan wato abinda muhallu shahida a wannan hadisin ta kannu wato lullube kai manzo Allah zai fito daga gida ya zo gun sayyidina Abubakar ya rufe kansa idansa ne kawai dan ka a gane shi eh manzo haka haka ya taho gidan sayyidina Abubakar don su haɗu su tafi hijira to waɗannan fa sahabban da ake magana akai su ne suka taimaka suka bara wa manzo baya har addinin nan ya kai gaci ikon Allah sai da abokan kun ji abin da ya yi kun ji manzo Allah ya zo har gidansa shi ya ɗauke shi ya tafi da shi shi ya tanadi abin da za su hau shine duk ya shirya abubuwan da za a tafi a hijira kuma har Allah ya tabbata aka hijira har addinin nan ya tsaya saboda haka sai na abokar ake ɗaukan cewa kamar da duk ahlus sunna ba fa ba fa wai ahlus sunna wanda ake da awar yanzu ba ahlus sunna na gaskiya kun san ahlus sunna wato a wato waɗanda suka kafa wato mazhabu ahlus sunna al-imam maturidiya ne da asha'ira ko dukkanin su sun ittifaqi malamai tun zamanin manzo Allah sayyidina Abubakar shine sahabi na farko a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to bismillah
باب المغفر حدثنا ابو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر مغفر
باب المغفر باب wato باب المغفر باب المغفر المغفر ana ce masa kwalkwali eh kwalkwali shine irin wanda zaka bayan sarkin nan an yi hawa suna sa wata hula karfi eh amma wancan karfe ne ake yinsa ko takobi ba iya sara shi in za a tafi yaƙi jarumai sai su wannan kwalkwalin suke sawa shikenan su tafi shikenan sun tafi ko sara aka kawo sai dai a samu wannan karfa eh حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن زهري عن أنس رضي الله عنه زهري يا كبر عن أنس الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دخل مكة يا شيخ مكة عام الفتي شكرا لك بود مكة وعلى رأسه المغفر kwalkwali yana kan maza Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi ma sai da yasa kwalkwali ma'ana yayi shirin yaki eh kaga san za ta tafi yakin ma yakin Uhud ai duk ana zaune da aka yi shara za ta tafi gashi ya fito wasu ka ce ai Rasulullah ai ba mu zartar da cewa za ta tafi yaki yace a ai tun da na shiryo sai an fita to shine ya fito ya sa ya sa kwalkwali ya sa silke eh sallallahu alaihi wasallam kuma aka kama hanya aka tafi ai ba zai yiwu annabi shirin yaki kuma ya kwance ba yakin ba ba za a yi ba
باب البرود والهبرة والشملة وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة آنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها هاشية البر من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بأداء
to za ku ji kuma yanzu za ku ji haƙurin manzo Allah wannan hadisin yana zai bayani kan duk da dai ga tarjimar sa tarjima ce ta wannan burdul yamani wato wannan abin yafi na yaman wal hibratu shi ma hibra shi ma kaman burdu ne shi ma kaman burdu ne amma shi ma kira yaman a yaman ake ake kera shi wa shamlatu da kuma shamla shine wani yafe da ake wanda wato kamar da sanda ake yin atamfa din nan a yafe a fitar da hannu daya وقال الخباب خباب بن الأرج ce shakauna ilan nabi sallallahu alaihi wasallama mun kai ƙara gun annabi sallallahu alaihi wasallama huwa mutawassidun shi yana kishin gide ya matashi wato burdatan da wato wannan burda wannan mayafin lahu nasa حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال واتو عبد الله بن ابي طلحه يا كبر انس بن مالك انس بن مالك يقول كنت امشي na kasance ina tafiya ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun ya yafa wato mayafi najrani kiran najrana galizul hashit mai kaurin cin baki fa adrakahu arabi sai wani balaraban kawai ya zo samu manzo Allah fajja bazahu sai i fizgi mayafin manzo Allah bi ridahi da mayafin nasa jabzatan fizga shadidatin mai tsanani ya funciko manzo Allah da yace hatta nazartu har sai da ne kallo ila sab'ati atiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen fadin wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad asarat bihi ma hashiyatul bur wannan wato cin bakin na wannan koren wato mayafin har wannan fusgar da ita manzo Allah sai da ya alama a wato fadin wato wuyan manzo Allah saboda tsananin jan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min shiddati jazbatihi saboda tsananin fusgar manzo Allah da yi sun makara sai balaraba kawai sai da mazala ya muhammadu ya kai muhammadu murli mi ma lahi lazi a indaka kai umarni daga dukiyar da Allah ya kawo take wajenka eh fanta fata ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazala ya sallallahu sai juyo ya kalle shi sun ma zahika mazala sai ya dariya sun ma amara sai umarni da ko gare shi bai da inda ba shi a je a ɗiba a bashi bai fushi ba sallallahu alaihi wasallam sai manzala shi fa yake nema amma dubi yadda ya yi eh ai da wani kutufo zai juye ne ya noshe shi amma kan za Allah ya jari ya ce aje a bashi
sallallahu alaihi wasallam Allah ne sa
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة قال نعم هي الشملة منسوج من خاشيتها قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسكها, أكسكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجثها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فدواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه
باب باب حدثنا أبو قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال سالم بن سعد yace ja'at imra'atun wata mata ta zo manzo Allah bi burnin da mayafi qala sahal malan sahal yace hal tadri mal burdatu eh ka san meye burdatu da ake faɗa din nan qala sai yace na'am na sani hiya shamlatu shine wato mayafi wanda ake yafe da shi mansujun wato abin saƙa abin yin saƙa fi hashiya ta a cikin bakinsa ƙarar sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah inni nasirtu hazihi ni na saƙa na saƙa wannan shamlar fi yadi da hannuna na saƙa ta aksuka ha zan tufatar da kai ita dan kai nake so in kawo maka ka sa to shi yasa na tsaya da kaina na saƙa ta eh fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai ka bita kuma muhtajin ilaya bayan ya karba kuma ya karbe ta yana da bukatuwa zuwa ga ita wannan shamra shi fara da ilaina sai maza Allah ya fito mana wa innaha la izaru ya sa ta ita ce gyautansa eh eh fajassaha rajul min alqawmi sai wani mutane wani mutum daga cikin mutanen da ake tare da su a zaune sai je sai shafa wato sai shafa ta yi tita faƙara sai ce ya rasu lalla manzo Allah uku su ni ha ka tufatar da ni wannan shamlan ba ƙara sai manzo Allah ya ce na'am to ai shikenan wajen lasa sai manzo Allah ya zauna ma sha Allah fil majlis abinda Allah ya so fil majlis a wannan mazaunin sai ya zauna gwargwaron yadda Allah ya kaddara zai zauna eh sun maraja sai manzo Allah ya koma cikin gida fadawa ha sai ya ninke ta sun arsala biha ilayhi shikenan sai nan da sai aiko masa ita faƙalar lahul ƙawun sai mutane suka ce mutanen da suke nan wajen sahabbai sai suka ce da shi ma a hasanta wallahi baka kyauta ba sa'alta ha iyahu ka roƙe shi iya wannan abin wa qad arabta kai kuma ka san annahu la yarudu sa'ilan manzo Allah baya juyar da mai roƙo duk wanda ya roƙe shi sai ya bashi faƙalar rajul sai mutumin ya ce wallahi ma sa'altu ha wallahi ni dai ban tambayi wannan shamlar ban tambayi manzo Allah ya bani ita ba illa litakuna kafani sai dai dan ta zama likafani na yau ma mutu ranar da na mutu ƙala sahalu malam sahalu ya ce fa kanat kafanahu ta zamo ita ce kuma likafan nasa da ya mutu da ita aka yi masa likafan
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام أكاشة بن محسن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم وقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك أكاشة أصحاب اليمان أخبرنا شعيبان سوري قال حدثنا سعيد بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى أبو هريرة الله يشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوى يدخل الجنة من أمتي زمرة wata jama'a za su shiga aljanna daga cikin al'umma ta iya sab'una alfan shine wato mutum dubu saba'in to dai ujuhuhum wato fusakunsu suna haskakawa idan atal kamai irin yadda wata yake haske haka za su shiga aljanna kama ukashitu sai mala ukashitu sai tashi shi wa kama fa kama ukashitu bin misan sai ukashitu dan misan sai tashi al-asadi wato dan kabilar asad yarfa'u namiratin yana da girma ya fi a dai a kansa fa qala sai ci ud'ullaha li ya rasulullah ya manzon Allah ni ma ka roƙon mun Allah an yaji Allah ni minhum ya sanya ni daga cikin wannan dubu saba'in din fa qala sai manzon Allah ya ce Allahumma ij'alhu minhum Allah ka sanya shi daga cikin su to bayan sa kuma sun makama rajul min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina shi ma sai ya tashi fakara sai ce ya rasulullah ya manzo Allah utullah an yi tsare ni min ni ma ka roƙa mun Allah ya sanya ni a cikin su fakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaka ka ukashatu ukashatu ya riga ka saboda haka ba za a maimaita ba
حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن انس قال قلت له اي الثياب قال احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخبرة حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الخبرة حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد خبرة
حدثنا عمر بن عاصم amru bin asimin razna hammamun an ka ta an sun kara kultu lahu ayyu siha ayyu siyabi eh amma me ya kabo daga katada shi ko katada katada katada daga Anas Anas yace nace na na tambaye shi shi mai waya kenan shi ayyu siyabi shin wace tufa ce kana ta kasance a habba ila nabi sallallahu alaihi wasallama mafi zuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yalbasa wasu ya fi so ya sa ta tufar da yake so ya fi so ya daura kala sai ce alhibaratu alhibaratu ba na alburdul yamani ba kuma ya fi ne na yamani saka yaman حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم الهبره شنو دي حدثنا ابو اليمان اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة تشاهد عائشة رضي الله عنها الله يدعيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته تاباش لاباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء مزال صلى الله عليه وسلم حين توفي في عند وفاتي سجي ببردين هبرتين wato an rufe shi ne da wannan mayafi wato wato burdi na Yaman eh hibar saka Yaman
alhamdulillah lokacin ai yayi
فاتح صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله